الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar asabar a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na luga musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta shekul imam abu muhammad al-qasim ibn ali ibn muhammad ibn usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna tara ga watan jumadal ula hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu darasi da ya gabata a wancan sati mun shiga makama ta arba'in da biyu mai suna annajiraniya wanda ita wannan makama kamar yadda bayani ya gabata ta kai dangane ne zuwa wani birni da ake kiran shi da suna na jiran wanda wani ɓangaren yana cikin saudiya wani ɓangaren yana cikin yaman wanda yau jiha ce mai suna na jiran wato daga cikin jihohin ƙasar saudiya yau insha Allahu ta'ala darasinmu ci gaba ne a cikin ita wannan makama mun tsaya daidai wato wani zaurance da ya yi daga cikin zaurance guda biyar wato da ya zo da su wanda yake faɗa wa jafin wahuwa mausulun wasulun laisa bil jafi gariqun barizun fa'ajab lahu min rasibin qafi يصف دموع مهضوم ويهضم هضم مثلاف وتخشى منه هدته ولكن قلبه صافي yau kenan za mu tashi abin da ke bayansa ƙalan musannifu rahimahullahu ta'ala falamma rashaka bil khamsi allati nasaka qala ya qaumi tadabbaru hadhihi al khamsa wa aqidu alaiha al khamsa wato lokacin da ya halbi wannan jama'a bil khamsi wato da zaurancensa guda biyar allati nasaka wadda wato ya jero su ɗaya bayan ɗaya idan aka ce annasku shine tsara abu a jera shi ya zamanto ɗaya bayan ɗaya Ƙala sai ya faɗa sai ya ce ya ƙaumi, ya ku jama'a, ta dabbaru hazihi khamsa, ku lura da waɗannan zaurance guda biyar, wa aƙilu alaihal khamsa, ku jinƙe su da yatsotsinku biyar. An gane ko? Alhams alhamsu sani abin da yake nufi ya tsotsi guda biyar wa ake du alai halhamsa ma'ana ku jinke su da ya tsotsin ku biyar thumma ra'ayakum wa dhamma zaila aw lizdiyada min hadha thumma ra'ayakum wa dhamma zaili awil izdiyada min hadhal kaili yace sannan ku diba ku ga menene ra'ayinku ma'ana ku yi nazari game da ra'ayinku da tattare wato gizarku kenan ku ji wannan gizarku ku juya baya awilis diya da min hazal khairi ko kuma ku nemi daɗi wato game da wannan zakka ma'ana wannan awo da na yi muku in kuma kuna buƙatar a daɗa a daɗa shi ne ya ce sun ra'ayaku kenan sannan ku yi nazari game da menene ra'ayinku wa gammar zaili wato da tattare giza ma'ana na ku ja da bayi kenan awilis diya da min hazal kaili ko kuma neman daɗi wato game da wannan awo da na yi muku. Ƙala sai ya faɗa fastafazzati da ƙauma shahawatu ziyada, alama ushribu minal balada. Wato shahawatu ziyada, shahawar neman ƙari fastafazzati da ƙauma sai ta raurauta jama'a. alama ushribu minal balada a bisa abinda aka cuɗanya wato zukatansu da fahimtarsu minal balada wato na dukanci idan aka ce balada shine dukanci don haka duku wanda baya fahimta ake ce masa balid lafazin fastafazzat ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala واستفزز من استطعت منهم بصوتك لفتسا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها shine yace fastafazzati alqauma shahwatu ziyada shahawar neman dadi wato sai ta raurauta jama'a alama ushribu abisa abinda aka cudanya zukatansu minal balada wato na dukanci lafazin ushribu ga ya can wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim faqalu lahu sai suka ce masa inna wuqufana duna haddika la yufhimuna an istira'i zandika wastishfafi firandika suka ce masa inna wuqufana lalle tsayuwar mu duna haddika kafin isa iyakarka la yufhimuna lalle yana kawaitar da mu anistira izandika gabarin wato neman kyarta a shanarka wastishfafi firindika wato da neman shakar kanshinka firind wato turare kenan shi ne ya ce inna na lalle tsayuwar mu duna haddika kafin isa iyakarka la yufhimuna lalle yana kawaitar da mu anistira izandika gabarin neman kyasta a shanarka wastishfafi firindika da neman shakar wato ƙanshinka fa in atmamta ashiran fa min indik in har ka cike mana wannan zaurance ya zama goma cikakka famin indik wannan iya son ka ne fahatar zahati zaza man falaja sahamuhu wani khazala khasmuhu sai ya yi jijjiga irin jijjigar mutumin da kibiyarsa ta caca ta rabauta wani khazala khasmuhu mutumin da abokin jayayyarsa wato ya katse magana ya yi kawaici ya kasa faɗa shi ne ya ce fahatazza sai ya yi jijjiga ihtizaza irin jijjigar man falaja sahamuhu mutumin da kibiyarsa ta caca wato ta yi nasara wani khazala khasmuhu wato abokin jayayyarsa ya yanke magana ثم افتتح النطق بالبسملة وأنشد ملجزا في المزملة sannan sai ya fara wato magana bilbasmala da sunan Allah ya ce bismillahi thumma ftataha nuduka sannan sai ya fara furcinsa bilbasmala da cewa bismillahi wa anshada ya saɓu waƙa mulgizan yana mai zaurance fil muzammala game da wato shine tulu ko kuma ka ce gora an gane ko al muzammala shine wato gora wa masururatin magmumatin dula dahriha wa ma hiya tadri masururu wala wala gammu تقرب أحيانا لأجل جنينها وكم ولد لولاه لؤلكت الأم وتبعد أحيانا وما هال أهدها وإبعاد من لم يستهل أهده ظلم إذا قصر الليل استلذ إذا قصر الليل استلذ وصالها وإن طال فالإيراد عن وصلها ظلم لها ملبس باد أنيق مبطن بما يزدر, بما يزدر لكن لما يزدر الحكم يجي ومسرورة مغمومة دول دهرها yace ga wata mai farin ciki magmumatin kuma mai baƙin ciki dula da hariha tsawon zamaninta wa masururatin ya ce da yawa wata mai farin ciki magamumatin mai bakin ciki dula da hariha tsawon zamaninta kaga lafazin asurur da algumum obiddan ne layish tami'al abubuwa ne biyu waɗanda suke kishiyar juna idan farin ciki ya samu gun zama to bakin ciki ya kuru in ko bakin ciki ya zo farin ciki ya kuru to amma ita tsawon zamaninta kullum cikin farin ciki da bakin ciki take ya ce wa mahiya ta dari masururu walal gamu alhali ita bata san ba menene ɗanɗanon farin ciki balantana wato bakin ciki kwata-kwata bata san ba menene ɗanɗanon farin ciki balantana bakin ciki tuƙarrabu a hayanan li ajili janiniha wani lokacin akan kusanto da ita saboda ɗan da yake cikin cikinta idan aka ce janin ɗa a cikin cikin mahaifiyarsa kafin ya zo duniya ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa iza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum ajinna jam'i ne na janin tuqarrabu ahyanan wani lattin akan kusanto da ita li ajali janini ha saboda ɗan da ke cikin cikinta, wa kam waladin ya ce ɗa nawa laulahu in ba don shi ba ɗulli katil ummu tuntuni da an saki mahaifiyarsa, alhurma ce da albarkacinsa ne take ci. Ya ce wa tuba ado a hayanan, wani lattin akan nisanta ta wa ma hala ahaduha alhali kuma alkawalinta wato bai canza ba. amma sai a nisanta ta tare da cewa alkawalinta bai canza ba ma'ana ba ta rikida ba ta canza hali ya ce wa iba'adu mallam yastahil ahaduhu zulmun nisanta mutumin da alkawalinsa bai jirkita ba ya canza zulmun ya ce wannan zalunci ne duk wanda alkawalinsa bai jirkita ba ya canza to nisanta shi ya ce wannan zalunci ne idza qasura al-lailu idan dare wato ya taƙaita ya zama gajere ustulizza wisaluha ya ce sai a ringa jin daɗi game da saduwa da ita wa in ƙwala in ku dare ya tsawaita fal'iradu an wasu lihagunmu wato bijirewa da kau da kai gabarin saduwa da ita wannan riba ne ma'ana ganima ce laha malbasun ya ce ita wannan mata ya ce tana da tufafi badin waɗanda yake a bayyana a fili yake aniƙun kuma mai ƙayatarwa mubabbanun bima yuzdara an cika cikin tufafin nata da abin da ake wulakantarwa ya ce lakin lima yuzdara alhukumu sai dai akwai alhukumu hikima ga abin da ake ake wulakantarwa lafazin alhukumu anan bi ma'ana alhikima yace lakin sanide lima yusdara ga abin da ake wulakantarwar alhukumu akwai hikima wannan menene yake nufi shine ma'ana tulu shine wato firjinsu a wancan lokaci idan aka zo tulu me ake masa idan aka cika shi da ruwa to a tsakiyar shi akan yi masa wata tilla sai a sanya wani tiyo an gane ko wani kwaroro haka sukan sa na dalma ko su sanya na azurfa wanda ta nan ne za a ringa tsiyayo ruwa sannan shi wannan tulu sai a lullube shi da sosan ɓawon dabino ɓawon dabino idan an daddake shi shine ake soso wannan sosan shi ake lullube tulun gaba ɗaya bayan wannan sosan sai a zo a ɗinka wani yadi wanda yake mai ƙayatarwa an gane ko a ɗinke shi sai a rufe shi gaba ɗaya wato da wani yadi wannan soso da aka sa tsakanin wannan yadi da tulun shine yake hana gumi wato ya bugi wannan tulu ruwan da yake ciki sai kaga ya zama ruwa ne wanda yake mai sanyi idan mutum ya sha har yana kashe masa haƙora kamar yadda dai ake sa ma tulu gulguleti ne ake sa masa garara ake sa masa kamar yadda bido ake sanya masa wato garara bahun garara idan ya jika idan ya sai kaga ruwan tamkar daga cikin firigo aka huddo shi to haka shine kenan yake nihi da muzammala muzammala kenan abin rufewa ga ya can suratul muzammil al-muzammil ma'ana abin lullubewa to kaga anan da yace wa masururatin me yake nihi ba yana nihi asurur farin ciki a'a an gane ko wa masururatin ma'ana mai cibiya an gane ko magmuma anan ba yana nihin bakin ciki ba ma'ana wadda aka rufe ai min al-gumma ne in aka ce al-gumma shine asatan ga yacin watulu alaihim naba anuhin idza qala li qaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum gumma to shine anan yace wa magmumatin kenan ma'ana abin lullubewa kaga shi tsawon zamaninsa shi tulu ko mu ce tulu ko mu ce wannan gulguleti ai bai san ba ma menene farin ciki balantana bakin ciki da ya ce tuƙarrabu a hayanan li ajali janiniha wani lattin akan kusanto shi akan kusanto ta saboda ɗan da yake cikin cikinta ma'ana saboda ruwan sanyin da yake ciki kenan akan kusanto shi ya ce wa kam waladin laula hudullikatil um sai ya ce wa tubu'adu a hayanan wani lattin kuma ana nisanta ta a wani lokaci ake nisantawa a irin wannan lokaci lokacin ɗari wa yake buƙatar ruwan sanyi shi ne ya ce wa ma hala ahaduha amma fa alkawalinta bai canza ba don ita randa ko mu ce tulu yadda a zamanin rani yake yin sanyi a zamanin sanyi ma sanyi yake sai ma sanyin ya dadu ya ce wa ibadu mallam yastahil ahaduhu zulmu idza qasura al-lailu yace in haddare ya taƙaita ma'ana ya zama gajere a wani lokaci ne dare yake zama gajere shine a lokacin rani a lokacin rani ustulizza wisaluha sai a ji daɗi game da saduwa da ita yace wa in ɗala amma in dare fa ya tsawaita yace fal iradu an wasliha gulmu bujirewa da kau da kai gabarin saduwa da ita wannan ganima ce ma'ana riba ne a wane lokaci ne dare yake zama mai tsawo a lokacin sanyi yini sai ya zama gajere dare sai ya zamanto yake da tsawo ga ya ce yulijun laila fil nahari wa yulijun nahara fil laili shine yace laha malbasul badil tana da tufafi wanda yake a bayyane yadin da ake sawa a dinke a lullube ta anikun wanda yake mai kayatarwa sai ya ce mubaddanun bima yuzdara an cika cikin wato da abin da ake wulakantarwa shine ma'ana soso wanda yake na bawon da biyu lakin lima yuzdara hukum sai dai alhukumu akwai hikima lima yuzdara ga abin da ake wulakantarwa thumma kashara an an an anyabihi sufri wa anshada mulgizan fi zufri sannan sai ya yage wasu haƙoransa masu arewa an gane ko arewa shine ma'ana baki-baki da haƙora suke yi wanda wani lokaci sababin abin da yake sa zaka ga wasu jama'a haƙoransu baki ne mafi yawansu to ya danganta da ruwan da suke sha shine yace thumma kashara an anyabihi sufri sannan sai ya yage game da wasu haƙoransa masu arewa wa'an shada mulgizan fi zufri wato ya saɓi waƙa yana mai zaurance game da farci wa marhubi shabanamin wa ma yar'a wa la yashrab yura fil ashri dunan nahri fasma wasfahu wa ajab ya ce wa marhubi shaba ya ce ga wani abun tsoron abin jima tsoron ashaba wato kaifinsa namin ya ce kuma mai daɗuwa ne wa ma yar'awa la yashrab baya ci baya sha amma kullun daɗuwa yake yana girma wa marhubi shaba ya ce ga maka wani abun tsoron abin jima tsoron ashaba wato kaifi namin mai daɗuwa wa mayar'a wanda baya ci wala ya shirab kuma baya sha yura fil ashri dunan nahari akan ganshi ya bayyana fil ashri a cikin kwanuka goma na farkon zulhijja dunan nahari amma banda ranar layya a wannan kwanuka goma na farkon zilhijja za ka ga ya bayyana amma ranar layya sai ka neme shi sama ko ƙasa ka rasa shi ya ce fasma a wasfahu ka saurari sifarsa wa'ajab ya ce kai mamaki kaga anan in ba bayani aka maka a fili ba ka iya fahimtar me ake nihi aka ce maka wa marhubi shaba ga wani abin jima tsoron kaifi namin mai daɗuwa wa mayar awala ya shirar kuma baya ci baya sha wanda ci da sha su ne sababin daɗuwa to shi baya ci baya sha kuma kullum daɗuwa yake girma yake kuma kwanuka goma na farkon zulhijja in sun kama sai a gan shi ya bayyana amma ranar layya kuma ya fake kwata-kwata babu shi ya ce ka saurari sifarsa kai mamaki shi ne farci ko kuma a nan ka ɗauki yurafi da ashirin akan gan shi a cikin yatsotsi guda goma dunan nahari amma a kirji babu shi an gane ko farce a yatsotsi yake a kirji babu shi yurafil ashiri akan gan shi a cikin yatsu goma guda goma dunan nahari amma banda kirji ya ce fasma wasu fahuwa a jam ثم تخاذر تخاذر الإفريت وأنشد ملجزا في طاقة الكبريت ثم تخاذر وتسنن سي ونهراري تخاذر الإفريت wato irin harara ta al'ifrit wanda yake tantiri wanda baya jin hus an gane ko wanda yake ma'ana ya kai matuƙa a wajen lalaci da tsaurin kai shine ake kira al'ifrit ma'ana masibabbe wanda yake jarababbe a cikin jama'a wa'an shada sai ya saɓi waƙa mulgizan yana mai zaurance fi ɓaƙatil kibriti game da daman ashana an gane ko daman ashana ashanar su can ai haɗa ta ake sai a ɗaure ta dame ne وما محقورة تدنا وتقصى وما منها إذا فكرت بد لها رأسان مشتبهان جدا وكل منهما لأخيه ضد تؤذب إنهما خضبا وتلغى إذا عدم الخضاب ولا تؤد شنيتي وما محقورة تدنا وتقصى ya ce menene mahaƙuratun abin wulakantarwa tuduna wadda ake kusanto da ita wani lokaci wata kusa kuma sai a nisanta ta wa ma min ha'iza fakarta buddun ya ce ba makawa game da ita iza fakarta in har kayi tunani kowa yana da bukatarta lahara asani mushtabihani jiddan tana da kawuna biyu waɗanda suke masu kama da juna ƙwarai ma'ana ba su da bambanci wa kullum min huma li akhihi dhibbu kowane kan daga cikin kawunan nata biyu wato kishiya ne ga ɗan uwansa ba sa haduwa an gane ko ba sa haduwa domin in dai aka sake suka haɗu to kuma sun tashi daga aiki to azabu akan azabtar da wato ita in huma kube ba, wato in har waɗannan kawunan nata biyu wato aka kwaɓa su, an gane ko aka ƙunsa su, ya ce wa tulga ana jefar da ita iza adimal khibaba in har suka rashi wannan ƙunshi wala tu'addu ba a ƙilga ta a cikin kayan amfani ta zama shara kenan. me yake nihi a nan ita ce ashana idan ka ɗauki ashana abu ne wanda yake abin wulakantawa ma'ana abu ne wanda yake bai taka kara ya karya ba shi ne ce wa mama haƙuratun menene wani abu wanda yake abin wulakantarwa wanda ake ganin ƙanƙanta shi wanda ba a ɗauke shi komai ba ya ce tuduna akan kusanto da ita wata kusa kuma akan nisanta ta kaga ashana lokacin da ake nihin amfani da ita akan kusanto da ita domin a tada wuta idan an kyasta wuta kuma me ake jefar da ita can ake yace wa ma min ha iza fakkarta buddu ban makawa game da ita in har kayi tunani kowane gida ana buƙatar ashana lahara asani mushtabihani ita ashanar tana yake cewa lahara asani tana da kai biyu mushtabihani jiddan waɗanda suke masu kama da juna ƙwarai su a shanarsu a wancan lokaci kai biyu gare ta sama da ƙasa kenan kai ne guda biyu kuma wanda suna kama da juna wa kullum min huma li akhihi dhiddun kowane ɗaya daga cikin su kishiya ne wato ga dan uwansa domin waɗannan kai biyu in sun haɗu to yanzu sun tada wuta shine yace to azabu akan azabtar da ita menene azabtarwar ma'ana konawar domin in an kyasta wuta take kamawa shine yace in huma ba wato in har an kumsa su kenan in har an kumsa wannan kawuna nata guda biyu kenan akan azabtar da ita azabtarwar shine konawa wa tulga akan jefar da ita idza adimal khibaba idan waɗannan kawuna na ta biyu suka rashi wannan kunshi wala tu'addu ba a lissafa ta a cikin kayan amfani idan kaga ashana idan an kyasta kaga ai wannan kunshi na kan ashana ya riga ya tafi karan ajiye shi ake jefar da shi ake ثم تخمد تخمد القرني wa an shada mulgizan fi halabil karmi sun matakammada wato sannan sai ya ringa wani nuna isa da jiji da kai takammudal karmi irin jiji da kai na amali takama irin ta amali yana karkata kai yana jiji da kai shine yace sun matakammada wato sannan sai ya ringa jiji da kai yana nuna isa takammudal qarni irin nuna isa wato ta amali wa an shada ya sabu waka mulgizan fi halabil karmi yana mai zaurance game da wato giya idan aka ce halabil karmi ita ce giya wa ma shay'un idza fasada tahawwala gayyuhu rashada wa in huwa raqa awsafan athara sharra haythu bada زكي لإرك والده ولكن بئس ما ولدا يتي وما شيء وانا أبني إذا فسد إذن يباتي تحول غيه رشدا واتو بترسا سيت جويا تكوما شريا وإن هو راقا أوصافا in har ya ƙayatar game da sifofinsa, to asarar sharri haifu bada duk inda ya bayyana sai ya motsa sharri da mugunta. Zakiyul irki waliduhu, mahaifinsa wato mai tsarkakakken asali ne, walakin bi isa ma walada sanadi tur da alawadai game da abin da ya haifa. Idan ka ɗauka ita giya idan ta ɓaci, ai ta koma vinegar, shi ne ma'ul khal wannan ruwa mai yami wanda ake yayyafawa a cikin salati don ya yi ɗanɗano. An gane ko, domin ita giya in dai ta rigai ta yanki, ta daina sa maye ta koma vinegar to shanta ya halatta. Idan ka koma cikin almutawwalat min kutubil fikihi za ka samu wannan mas'ala. an gane ko giya in dai ta yanki ta koma vinegar to wannan kuma ya halatta shine yace wa ma shay'un wani abu ne idza fasada idan ya lalace tahawwala gayyuhu batarsa sai ta juya ta koma rashadan shirya sai yace wa in huwa raqa ausafan in har yana ƙayatarwa ga sifofi lokacin da yake ƙayatarwa ga sifofi to a asarar sharra haisu bada yakan motsa sharri da mugunta a duk inda ya bayyana kenan giya in tana matsayin giyarta lokacin da take tsumama tana tada kumfa to duk inda ta bayyana fato sharri da mugunta zai biyo ba yanzu kaji ana hayaniya yace zakiyul irki waliduhu mahaifinsa mai tsarkakakken asali ne tunda asalin ita giya daga inabi ne an gane inabi yana ɗaya daga cikin abin da can da shi ake sarrafa giya kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa min samaratin naqili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana sai ce walakin bi isa walakin bi isa ma walada sai dai tirda abin da shi inabin ya haifa ɗan nasa menene ɗan nasa ma'ana giya thumma ataba da asad tasyari wa an shada mulgizan fitsayyari wato sannan wato sai ya matse sandar tafiya a ƙarƙashin damtsansa lafazin itaba da min al'abud ne al'abud shine wato nan damtse ma'ana ya sa sandar shi ya matse wa'an shada ya saɓi waƙa mulgizan yana mai zaurance fiɓɓayyari wato game da sikelin awon wannan awon zinare. Ɓayyar shi ne sikeli wanda ake awon zinare ko azurfa. Domin sukan kera shi ne a sifar yadda ka san tsuntsu haka shi sikelin awon zinare yake, shi yasa ake ce masa ɓayyar. وذي قيشة شقه مائل وما آبه بهما آكل يرى أبدا فوق إلية كما يعتلي الملك العادل تساوى لديه الحصى والندار وما يستوي الحق والباطل وأعجب أوصافه إن نظرت كما ينظر الكيس الفاضل تراضي الخصوم به حاكما وقد عرفوا أنه مائل yace wa zai shatin yace ga wani ma'abucin rashin nauyi shikuhu ma'ilun ɓangaren jikinsa a karkace yake wa ma'abahu bihi ma'akilu da ɗai mai hankali bai taɓa aibanta shi bihima da rashin nauyinsa ko da karkacewar ɓangaren jikinsa. Wannan aibi biyu da yake da shi rashin nauyi da karkacewar ɓangaren jiki da ɗai mai hankali bai taɓa aibanta shi ba. Ya ce yura abadan har kullum ana ganin shi fauka illiyatin saman wani dakali kama ya atalil malikul adilu kamar yadda sarki wanda yake adali yake ɗaukaka akan wato dakalinsa tasawa ladaihil hasa wan nudaru wato tsakuwa wan nudaru da tacacciyar zinare tasawa ladaihi daidai suke agunsa ba su da bambanci yace wa ma yastawil haqqu wal ba'ilu alhali kwa ƙarya da gaskiya ai ba sa daidaita an gane ko wa ma yastawil haqqu wal ba'ilu yace alhali ƙarya da gaskiya kwa ba sa daidai ga ya can ubangiji ta alam yake cewa wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun duk da cewa in ka koma can cikin suratu fatir shine yake faɗa wa ma yastawi al'a'ama wal basiru wal zulumat wal nur wal dhillu wal harur wa ma yastawi al ahya'u wal amwat wannan duka dai misali ne tsakanin ƙarya da gaskiya cewa ba sa haduwa kuma haka can da yake faɗa anzala minas sama'i ma'an fasalata awdiyatun bi qadariha fahatama sailu zabadan rabiya wa mimma يوكدون عليه في النار ابتغاء هلية أو متاع زبد مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال shine anan yace wa ma yastawi al-haqq wal batil yace ƙarya da gaskiya alhali ba sa daidaita wa a'jabu awsafihi mafi mamakin sifofinsa in nazarta in har kayi nazari da basirar da Allah ya ma kama yanzu alkayisul fadilu kamar yadda alkayis mai hankali alfadil mafifici mai daraja yanzu wato yake nazari yace taradil kusumu bihi hakiman yaddar gamsuwar alkusumi masu jayayya hakiman bihi hakiman a matsayin alkali an gane ko wa kada arafu kuma alhali su masu jayayyar fa sun san da cewa annahu ma irin karkatacce ne amma sun gamshi sun gamsu da shi a matsayin alkali idan ka ɗauka shi sikeli na awon zinare abu ne wanda yake marar nauyi kuma ɓangarensa a karkace yake kuma mai hankali bai taɓa aiban tashi game da wannan sifa tashi biyu rashin nauyi da karkacewa da karkata kuma shi wannan sikeli ai kullum augu yake wanda yake maɗaukaki in ma a kan wani dakali da ake ɗora shi ko kuma kan wani teburi in aka ce illiya wuri wanda yake maɗaukaki kullum shi a sama yake ba a ajiye shi a ƙasa kamar yanzu misali idan ka ɗauki sikeli ma na 'yan shaguna masu sayar da kaya kanti ai kullum a sama za ka gan shi an ɗora shi kan wani teburi ko an masa wani dakali shi ne ce kama ya atalil malikul adilu kamar yadda sarki wanda yake adali yake ɗaukaka a gu wanda yake maɗaukaki domin sarki duk inda yake ai akwai mumbarinsa ma'ana shimfiɗas inda yake zama dakalin da ake masa ya zauna shine yace tasawa ladaihil hasawan nudaru yace tsakuwa da tacacciyar zina da tacaccen zinare daidai ne a gunsa idan ka dora tsakuwa auna maka ita zai haka in ka dora zinare auna maka zai kuma duka daidai ne yace alhali wa ma yastawi alhaq wal batil sai yace wa a'jabu awsafihi mafi mamakin sifofinsa in nazarta in har kayi nazari kama yanzu alkayisul fadilu kamar yadda mai hankali alfadilu mai daraja yake nazari yace taradil khusumi bihi hakiman gamsuwar masu jayayya da shi a matsayin alkali sun gamsu da cewa shi alkali ne ya rabe musu hukunci wa qad arafu annahu ma'ilun alhali kuma sun san da cewa karkatacce ne qala sai yake faɗa فظلت الأفكار تهيم في أودية الأوهام وتجول جولان المستهام فظلت الأفكار wato tunanin jama'a sai zamanto tahimu na ɗimuwa fi audiyatil auhami wato a cikin kwaruruwa wato na zace-zace lafazin auham jam'i ne na waham idan aka ce waham shine wato zato an gane ku shine yace fadallatil afkaru wato tunanin jama'a sai ya zamanto tahimu na dimuwa wannan min hama yahimu ne ga yacan alamtara annahum fi kulli wadin yahimun fi audiyatil auhami a cikin kwaruruwa na zace-zace ko ka ce a cikin dazuka waɗanda suke na zace-zace lafazin audiya jam'i ne na wadi sai ya ce wata julu jaulanar mustahani tana yawo irin yawon wato tsuntsu wanda yake mai tsananin kishirwa wanda karmu manta ya gabata tun a cikin almakamatul ula as-san'aniya shine yace wa ajulu fi haumatiha jaulan al-ha'im jaulan al-ha'im al-ha'im can al-ha'im tsuntsu wanda yake min hama yahumu me kewayo me kewayen ruwa shi kuma wannan yace wata julu jaulan al-mustahami wato yana yawo wato hankulan jama'a tana yawo jaulan al-mustahami wato irin yawon alha'im almustahami wanda yake ɗimautacce an gane ko almustaham ɗimautacce wancan na cikin makama ta farko alha'im ne bilha min hama ya humu sai ya ce ila an ƙwala la'amadu wa hasal kamadu har aka kai lokacin da zamani ya tsawaita ga ya can alami ani lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min alhaqqi wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihim alamadu shine yace ila an qala alamadu har aka kai lokacin da zamani ya tsawaita wa hashasal kamadu wato bakin ciki da bacin rai nasu ya bayyana ya fito fili قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق yace falamma ra'ahum yaziniduna wala sana lokacin da ya gansu suna kyastawa wala sana babu wani haske wato tare da su fama suke su kyasta ma'ana su huddo ma'anar wannan zaurance da ya amma sun kasa falamma ra'ahum yaziniduna lokacin da ya ga suna kyasta wuta lafazin ya zini dole mina zandi ne zandi shi ne ma'ana kyastu ya ce wala sana wato babu wani haske tare da kyastawar da suke sana haske ga ya can ya kadu sana barkihi ya zahabu bil absar sai ya ce wa ya ƙazunan nahara bilmuna wato suna cika yininsu bilmuna wato game da guri na fahimtar wannan zaurance amma sun kasa. Ƙala sai ya faɗa sai ya ce ya ƙaumi ya ku jama'a, ila matan zuruna, wa hatta matun zaruna, ya ce ila matan zuruna, ya ce wai har izuwa yaushe ne wannan tunani da kuke, wa hatta matun zaruna, ya ce har izuwa yaushe ne wato za a saurara muku alam ya ani laku mustikrajul khabi aw istislamul gabi shin yanzu fito da abu wanda yake boyayye bi yanzun ta ba gare ku aw istislamul gabi ko kuma me kauya da sallamawa na wawa wanda yake jahili wanda baya fahimta lafazin algabi min algabawa ne gabawa wauta algabi wawa jam'unsa shine agbiya shine yace alam ya ani lakum mustikhrajul khabiyyi shin yanzu fito da abu wanda yake boyayye bi yanzu ta ba gare ku ya kamata a ce tintin wannan abin da aka zo da shi na zaurance kun yi bayani game da ma'anar abin da ya kunsa a istislamul gabi ko kuma miƙa wuya da sallamawa na wawa jahili wanda baya da fahimta faƙalu sai suka ce da shi tallahi laqad awasta wa nasabta sharaka faqanasta fatahakkam kaifa shita wa huzila gunma wasita suka ce masa tal- tallahi rantsuwa muke da ubangijinmu laqad awasta wallahi ka wahalar da mu lafazin a awasta min al'awis ne idan aka ce al'awis mawuyacin al'amari wanda kar mu manta ya maimaitu a baya laqad a awasta wallahi ka wahalar da mu wa nasabta sharaka kuma ka kafa tarkonka faƙanasta tuntuni ka horauce mu wa nasabta sharaka ka kafa tarkonka faƙanasta suka ce ka farauce fatahakkam kai fashita, kai hukunci iya yadda ka so, wa huzil gunma, ka tarar da wato ganima wasita wato da yabo. An gane ko, eh hukuncin da ka so duk abin da kake so ka yanka shine suka ce masa, an gane ko ma'ana ya yi hukuncin abin da yake so, ya faɗi abin da yake so a bashi in ya so ya bayyana wannan zaurance nashi. shi. tunda su sun yi sun yi su fahimta sun kasa fahimta shine anan suka sallama suka ce masa laqad a awasta wallahi ka wahalar da mu wannan sabta sharaka ka kafa tarku fakanasta wato ka farauci ga ya can kar mu manta urigu bi halkanisata wal kanisa idan aka ce kanis mahurauci kannas mai matukar farauta sai ya ce fata suka ce masa fata hakkam kai fashita ma'ana ihukunci iya yadda ka so wa huzil gunma ka tarar da ganima wasita wato da kyakkyawan yabo fafara da an kulli mu'amman fardan wato sai ya yanka musu wato wani gwalgwado na dukiya game da dukkan zaurancen da ya yi an gane ko game da kowane zaurancen da ya ɗaya bayan ɗaya waɗannan zaurance guda goma kowanne sai da ya yanka cewa ga iya abin da za a bashi wasta kalasa minhum nabban kuma ya tsamayar da shi daga gunsu nabban wato a hannu take yake kuɗi hannu ba bashi ba wasta kalasahu wato ya tsamayar da shi daga hannunsu minhum daga hannunsu nabban ma'ana ya sa a hannun shi kenan ya zamanto kuɗi hannu ba bashi ba sun mafata halakafala wato sannan sai ya buɗe waɗannan kwaɗina nashi lafazin akafali jam'i ne na ƙuful ƙuful ma'ana kwaɗo kenan wanda ake kulle ɗaki sun mafata halakafala sannan sai ya buɗe waɗannan kwaɗina nashi wa wasamal agfala ya alamtar da al'agfal wato ababe waɗanda ba a fahimce su ba idan aka ce an gane ku lafazin akfal jam'i ne na gafal ma'ana abin da kwata-kwata ba shi da alama wanda za a iya fahimtar shi shine yace wa wasama sai ya alamtar da al'agfal abubuwan da ba su da alama wa hawalar ijifala ya nemi gudu fa'atalaka bihi midrahul ƙauni an gane ku ha'un ne ko ko ta marbute yawa fa'atalaka bihi midrahul ƙauni wa ƙala lahu la nubsata ba'da al-yawmi wato shugaban waɗannan jama'a fa'atalaka bihi sai ya ratayi da shi ma'ana ya jimke shi ya damke shi wa ƙala lahu sai ya ce masa la nubsata ba'da al-yawmi ya ce bayan wannan yini daga yau ya ce kar a koma wato shine rikita al'amari ka zo mana a wata sifa mun wulakanta ka muna ganin ba wannan kuma ka zo ka ba mu wahala daga yau ya ce lalubu sata ba adal yau ne ya ce bayan wannan yini ya ce kar a koma rikita al'amari a fito fili matsayinka na masani ne ka nuna mana masani ne fastansib kablalin ilaki wa habha muta'atat talaqi fastansib nuna mana dangantarka sanar da mu dangantarka qablalin ilaqi kafin ka tafi wa habha muta'atat talaqi duk wannan kyautuka da muka maka ka kaddara ta cewa matsayin wato jiyar da daɗi ne na matar da aka saka an gane ko ɗan abu ne wanda bai taka kara ya karya ba ka ɗauke shi ka kaddara shi akan haka kamar yadda can ubangiji ta'ala ke faɗa la junaha alaikum in qallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsini kuma a can yace walil mudallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqi sannan ga yace ya ayyuhallazina amanu idza nakahatumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila shine yace wa habha ka kaddara wannan kyautuka da muka maka a matsayin mu ta'atar talaki jiyar da dadi ne na saki ma'ana wanda ake kiran shi kishin laifi kenan a shar'ance amma ba yadda a al'adance kishin laifi in a al'adance suka ce kishin laifi wanda yake da mata ɗaya ko yake da biyu idan zai yi ƙari sai ya ba da wani abu wanda yake wai na kishin laifi to haka ma laifi wanda aka saka ita ce aka mata laifi a shar'ance shi yasa Allah ya ce wa matti uhunna to shine anan shine sai yake faɗa fa atraqa sai ya sunkuya kai hatta kulina muribun thumma anshada waddam'u mujibun sai ya sunku ya kai har muka ce me yiwa shakka yake game da dangantar shi ya kasa faɗa mana thumma anshada sannan sai ya sabu waka waddam'u mujibun hawaye yana zuba سروج مطلع شمسي وربع لهوي وأنسي لكن هرمت نئيمي بها ولذة نفسي وعتبت عنها اقترابا أمر يومي وأمسي ما لي مقر بأرض ولا قرار لأنسي يوما بنجد ويوما بشام أبهي وأمسي أزج الزمان بقوت منغس مستخص ولا أبيت وإندي فلس ومل بفلس ومن يعش مثل عيش باء الحياة ببخس يجي سروج مدلع مدلع شمسي مدلع شمسي يجي برن سروجا madla'u shamsi ita ce mahudar rana ta ma'ana can ce mahaifata inda aka haife ni wa rab'u lahawi ita ce gida wanda yake na wargina wa unsi da ɗebe kewata lakin hurimtu na'imi biha sai dai kusan da cewa an hana mun jin daɗi biha da wannan birni namu walazzata nafsi da jin daɗin zuciyata kwata-kwata an hana mun jin daɗi da ita wa a tabuto an haktiraban na masanyi iktiraban baƙunta an hagabarinta a marra yaumi wanda baƙunta ta ɗatata mun yaumi yini na wa amsi wato da maraitata yini na da marece na wato ta ɗatata mun shi lafazin amarra minal mur ne shi ne ya ce wa a tabutu na masanyi iktiraban bakunta an haga barinta amarra yaumi wanda ya ɗatata mun yini na wa amsi wato da marece na mali makarrun bi ardi ya ce ba ni da matabbata a wata ƙasa kullum cikin tafiya nake wala qararul li'ansi yace taguwa ta ma ita ma ba ta da tabbata kullun ina kanta yawo nake bana nan ba ma nan bana nan bana can yawman bi najde wata ranar yace ina yankin najdu wa yawman bi shamin wanninin kuma ina sham udhi wa umsi haka nake wato wayuwar gari kuma da maraita yawman bi najdin wata rana ina najdu wa yawman bi shamin wata rana kuma ina birnin sham ubihi wa umsi haka nake wayuwar gari kuma na maraita uzijiz zamana ina kora zamani bikutin wato da abu, wani abinci munaggasin wanda yake gurɓatacce an gane ko ko kuma munaggasin wan an gane shine gurɓatacce mustakhassin wanda yake kaskantacce koma baya wala abitu lafazin uzji ga yace rabbukum allazi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtagu min fadli sannan alam tara anna allaha yuzji sahaban shine yace wala abitu bana kwana wa indi falsun di abuna akwai dide da dala wa malli bi falsun yace wa zai bani dala ni da nake cikin irin wannan yanayi na kunci wala abitu ya ce ba na kwana wa indi falsin aguna akwai didi da dala ya ce wa mallibi falsin ta ina zan samu kuɗi ya ce wa manya ishi misla aishi duk wanda ya rayu kwatancin rayuwata ba alhayata bi baksin ya ce zai sayar da rayuwarsa bi baksin da abu wanda yake tawayayye koma baya ga ya can wa sharahu bi thamanin baksin da rahima ma'aduda ثم إنه اكتبنا خلاصة النقد wato sannan sai ya ɓoye tacacciyar tacaccen annabdi wato abin da ya karɓa daga gun jama'a na kuɗaɗe sai ya sanya ƙasan cikin shi ya ɓoye lafazin ikhtabana min alkhubna ne idan aka ce alkhubna wata jika da suke sanya ta ƙasan ciki mutum yake sanya kuɗaɗen shi sai ya ɓoye ana ثم إنه اقتبنا خلاصة النقد sannan sai ya ɓoye a ƙasan cikinsa kulasatan nabdi tacaccen abin da ya karɓa na kuɗaɗe daga hannun jama'a wa nadara bariban fil ardi sai ya tafi ma'ana wa nadara sai ya fita bariban fil ardi yana mai tafiya a ban ƙasa lafazin dariban ma'ana shine ai sa'iran ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi ga ya can kuma nan faɗarsa subhanahu wa ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-sala ga ya can kuma cikin suratul muzammil wa akharuna yadribuna fil ardi shine yace wa nadara sai ya fita dariban fil ardi yana mai tafiya a ban ƙasa fana shadnahu an yahuda muka yi masa magiyar ya dawo wa asnaina lahu wuda muka ɗaukaka masa alƙawulla da muka masa muka ce in dai har ka ci gaba da zama tare da mu za mu yi maka kaza za mu yi maka kaza za mu yi maka kaza yace fala wa abi kama raja yace rantsuwa nake bai dawo ba wala targibu lahu naja'a ya ce kwaɗaitar da shi game da wannan alƙawulla bai yi amfani ba ya sa ya dawo. Nan insha Allahu ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan, kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك